نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haduwa a cikin wannan masallaci na juma'a na jibuis nepa ningi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam a yau shida ga watan biyu na'am shida ga watan sha'aban na'am shida daidai? shida biyar kuka samu biyar ga watan sha'aban shi ne gota namu da ɗaya? na'am? shi ne gota naku da ɗaya shida ga watan sha'aban hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da biyar ga watan nawa february watan biyu kenan ko february shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya ya salam domin ci gaba da karatu da muke gudanarwa a duk rana irin ta yau laraba a kuma duk lokaci irin wannan na bayan sallar magriba a cikin wannan littafi mai tarin albarka risalatun fi sujudi sahawi wallafar babban malami fadilatu sheikh muhammad bin salih al-uthamin amincin allah ya tabbata gare shi ubangiji ta'ala ya kai haske makwancinsa mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta. Allah maɗaukakin sarki ya sa karatun da muke zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba. Darasinmu da ya wuce shi ne darasi na biyar a wannan littafi, yau kuma in Allah maɗaukakin sarki ya amince zai zama darasi na shida daidai kuma a buguna muna shafi na talatin da uku a wannan bugun fa shafi na goma sha uku na'am muna magana a gabar da malaye mana bayanin shakku a cikin sallah ya ce bayi kubuta daga halaye guda biyu ya mana bayanin hali na farko za mu shiga hali na biyu ina ga haka ne ko jayyid malam yace alhalatu thaniya alla yatarajjaha indahu ahadul amrayni naga kamar ina so mu tura abun ne fa ba mun yi muraja'an baya ba duk ana tare dama malam yace alla yatarajjaha indahu ahadul amrayni shine ya zama ɗayan daga cikin al'amura biyu bai yi rinjaye gare shi ba Allah ya tarajjaha indahu bai yi rinjaye a wurinsa ba menene bai yi rinjaye a wurin mai sallar ba ko mai shakkun ba ahadul amraini ɗaya daga cikin al'amura guda biyu muna tare kuwa hali na farkon shine a samu ɗaya daga cikin al'amura biyu yayin rinjaye a kai don haka zai gina a kan me abin da yake yakini yake da yakini a kansa to nan kuma ya zama na ɗaya daga cikin al'amura biyun bai yi rinjaye a kansa ba don haka faya'amalu bil yaƙin sai ya yi aiki da yaƙini faya'amalu bil yaƙin ya yi aiki da tabbas kawai wahuwal aƙallu shi ne mafi ƙaranci wahuwal aƙallu shi ne mafi ƙaranci fayutimmu alaihi salatahu sai ya cika sallarsa akan mafi karancin dan Allah muna tare yana kokonton kaza da kaza to ya dauki mafi karancin ai kokonto ya tafi tunda dama yana kokonton biyar ko hudu misali sai ya dauki biyar nan gaba kokonton zai iya dawo masa da cewar tayu fa hudun ne amma idan ya dauki hudu fa misali idan kuɗi ne aka kawo maka misali kuɗi gashi ana tunanin naira dubu goma za a baka ko dubu ashirin wanne ne zai yanke kokwantar ana baka dubu ashirin kasan ashirin dai ta sayi goman dama to in ma ba goman bace da yanzu ashirin ta zo eh ai dama to da a zuwa irga goma a ciki kuma a wuce nawa ashirin din amma idan goma ce fa ka dinga wasu wasan da saura kenan a baya Na'am, Mala ya ce, Fayutimmu alaihi salatahu sai ya cika sallarsa a kansa, wa ya judu lissahawi kuma ya yi sujada domin rafkanuwar wannan shakkun da yake nan. Wa ya judu lissahawi kuma ya yi sujada domin rafkanuwar da ya yi, ƙobla an yi sallima kafin ya yi sallama, wace sujada kenan? Ƙobli. Bayan ya yi ta, fumma yusallimu sannan sai ya yi sallama. thumma yusallimu sannan sai yayi sallama malayacin abun bai fito maka ba ga misali mithalu dhalik misalin hakan shine shakhsun yusalli al-asra shakhsun yusalli al-asra mutun ne yake sallar la'asar fa shakka fi rak'ati sai yayi kokonto a cikin raka'a guda fa shakka fi rak'ati sai yayi kokonto a cikin raka'a guda hal hiya thaniyatu aw thalithatu shin ita ce ta biyu ko ta uku dan Allah muna tare hal hiya thaniyatu aw athalitha wannan raka'a da yake kokonton ta biyu ce ko kuma ta uku ce walam yatarajjah عنده أنها الثالثة ثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده بيرن جاي أورن سبا بيرن جاي cewar annaha thaniyatu ita ce ta biyun aw thalithatu ko kuma ta ukun bai samu rinjaye akan ɗaya daga cikin tunanin da yake ba fa innahu yaj'aluha thaniya to lalle zai sanya ta ta zama ta biyu wanne ne fi mafi akalli a ciki mafi karanci shine yace dama wa huwal aqallu a bayan da yace fa ya'malu bil yaqin yace wa huwal aqallu shine mafi karancin biyu da uku wanne ne mafi karanci kaga biyu kenan fa innahu yaj'aluha athaniya to lalle shi zai sanya ta ta zamo athaniyata ta biyu fayatashahhadu at-tashahhud al-awwala sai yayi tahiyar farko fayatashahhadu at-tashahhud al-awwala sai yayi tahiyar farko wa ya'ti ba'dahu bi rak'atayn sai ya zo da raka'a biyu bayan wannan tahiyar da ya yi sun zama nawa kenan hudu wa yasjudu lisahwi kuma zai yi sujada domin rafkanuwar da yayi wannan tunanin da yayi kokwantan wa yusallimu kuma yayi me yayi sallama zai sujada qabali Allah ya sa muna tare mala yace wannan fa ba da kai na kirkiro ba ba shaci fadi bane ba menene yace da dalili dalilu zalik dalilin hakan shine ma rawahu muslim abinda imamu muslim ya rawaito shi an abi sa'idin al-khudiri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudiri amincin Allah ya tabbata gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya ce idha shakka ahadukum idan ɗayanku ya yi kokwanto idha shakka ahadukum idan ɗayanku ya yi kokwanto ya yi shakku fi salatihi a cikin sallarsa aina ya yi kokwanton falam yadiri bai sani ba kam salla nawa ya sallata raka'a nawa kenan ya sallata kam salla raka'a nawa ya sallata thalathan am arba'an uku ne ko hudu thalathan am arba'an uku ne ko hudu to idan mutum yayi wannan kokwantan manzon Allah ce falyatrahi ashakka falyatrahi shakka ya jefar da kokwantan ya jefar da me kokwantan wal yabni ala mastayqana ya gina akan abin da ya samu tabbaci wal yabni ala mastayqana ya gina akan abin da ya samu tabbaci abin da ya samu yaqini thumma yasjudu sajdataini sannan ya yi sujada biyu bayan ya gama sallar kenan ya gina akan abin da yake da yaƙinin sai ya yi sujada biyu bayan sallama ƙobila an yi sallima kafin ya yi sallama sujudar wata sujuda kenan ƙobili ƙobila an yi sallima kafin ya yi sallama fa'in kana salla khamsan in ya kasance biyar kenan ya sallata ina ma nan gurin idan dama kuma hudu ne ba ya ce uku ne ko hudu ba to da ya zo ya kara ya gina a kan mai abin da ya sami ya kenin sai ta kama kuma dama ya yi hudu ne yanzu ya zo ko ya yi biyu ne ya zo ya kari a kai suka zama nawa biyar idan ya yi ƙari a kai sun zama biyar da da uku ne sai zo ya ƙara raka a biyu sun zama nawa ko da hudu ne sai ya ƙara raka a ɗaya sun zama nawa biyar to in ya zamto biyar kenan ya sallata shafa'a na lahu to za su cike masa gurbin me sallarsa su zama za ta zama shafa'i shi wannan wannan ɗin da ya za ta zama masa mara Allah ya muna tare ai in banda sallar magariba ba duk sallolin shafa'i ne bibbiyu ne asuba raka nawa azhar fa na'am kaga bibbiyu ko ce da wata la'asar fa isha'i to idan biyar ne kar ya daga hankali wannan sujadar da yayi ginin da yayi za su zama sun masa shafa'in wadancan sun cike masa gurbin kar ya damu shafa'na lahu salatahu shine za su masa shafa'in sallar tasa za su cike masa gurbin ta zama bibbiyu kenan in dama biyar kenan to wannan wannan din da yayi za su cike masa wa in kana salla itmaman li arba'in in kuma ya kasance yayi sallah ne a matsayin ciko ga hudun nan ciko ga nawa idan dama uku ne sai zo ya gina akai ya gina akan ukun ya karo ɗaya ba sun zama nawa na'am sun zama hudu shine wa in kana salla itmaman li arba'in idan ya zama ciko ne ga hudun kana ta targhiman li shaitan to sun zamo tun menene kayar da shaidan targhiman li shaidan shine ka dau hancin mutum ka durmiya a ƙasa to sun zamo tamkar ya dauki hancin shaidan ne ya turbuda shi a ƙasa kace tamkar kunyata shaidan ne tamkar kada shaidan ne Allah ya sa muna tare dama wa yake shigo da wasu wasun na'am shine to idan ma ta kama ya zama biyar ne to wannan wannan din da ya sun zama masa wutirin wancan idan kuma ya kama hudun dama ta zama to ya zama mai tamkar ya turbuda hancin shedan ne a ƙasa muna tare mala yace wa min amthilati shakki daga cikin misalan shakku da ake samu a cikin sallah shine idza jaa ash-shakhsu idan mutum yazo idza jaa ash-shakhsu idan mutum yazo wal imam raki'un liman kuma yana ruku'u wal imam raki'un a halin liman yana cikin ruku'u fa innahu yukabbiru takbiratal ihram to lalle shi zai kabbarar harama ne fa innahu yukabbiru takbiratal ihram zai kabbarar harama ne kene yana zuwa dai tafi kabbarar rukun dai ya tafi ruku dai nutsi ne yayi kabbarar me an zo gurin ko yawwa wa huwa qa'imun alhalin yana tsayi a tsayen ma mu'tadilun yana daidaici kenan bare zo kirif kawai a hada ruku'un ba eh yana tsaye yana mai daidaituwa ya samu nutsuwa ma kenan ba gudun kan liman ya dago kawai ji shi ma yazo ya watsar da mai kabbarar harama a a tsaye a daidaici zai kabbarar harama Allah ya sa muna tare littafin fa mana gyara mu ce Allah ya saka malam da alkhairi ko a zuciya ai yaya ai mukan yi wannan kurakuran kawai liman nazo yana ana gudun kare dago eh wani tun daga can kawai kabbara su haɗu ma a suwar arku'un ne Allahu akbar kawai an tafi wani saurin ma ba a yi kawai an tafi sai an tafi ruku'in ne sai a tuno fa ya kamata a yi kabbara sai a yi Allah ya sa mu gyara daga yau malam ya ce thumma yarka'u sannan sai yayi ruku'u ba yana tsaye ya nutsu ya daidaita yayi kabbarar harama ba sannan sai yayi ruku'u kuma wa hina idhin yace a wannan lokacin la ya khlu min thalathi halatin ba zai wofinta ba zai fita ba zai bar halaye uku ba a wannan yanayin da ya zo ai ko malam bai faɗa ba ma da mu iya hararo su ko na'am ballantana ga sunan al'ula na farko shine an yatayaqqana shine ya tabbatar ya samu yaqinin annahu lallai shi adrakal imama fi ruku'ihi ya riski liman a cikin ruku'insa adrakal imama fi ruku'ihi ya riski liman a cikin ruku'insa qabla an yarfa'a minhu kafin ya dago daga ruku'in minhu daga gare shi shi ruku'in muna tare kuwa dole a yanayin nan da mutum ya zo da gaggawa to dai samu kansa a cikin halaye uku mukalla hali na farko shine malam yace mutum ya samu yaqinin da yazo ya nutsi yayi kabbarar harama har ya ji ya samu liman a ruku'u yana da yaqinin kafin liman ya dago daga ruku'u yayi kabbaran ya ji ya same shi a ruku'un har ma ya dan yi ko ɗaya ko biyu kafin liman ya dago ya karasa ɗayansa ko kuma sai da ma yayi ukun sa kafin liman ya dago da a samu wannan halin a cikin wannan yanayin da mutum ya zo don haka fayakunu mudrikan lirraka'ati sai ya zamo wanda ya riski wannan raka'ar inda har ya tabbatar ya samu liman a ruku'u muje inda samun raka'a yake in ka zo ka samu liman ya dago daga ruku'u baka da wannan raka'ar amma inda ka samu liman bai dago daga ruku'u ba yayi ruku'u bai dago ba kai kabbara ka same shi a ruku'u kuka gama tasbihin ruku'u tare dago ka dago ka samu wannan raka'ar cikakkiya dan Allah muna tare amma da zarar ya dago ballantana har ya tafi sujada to wannan raka'ar baka da ita mala yace fa yakunu mudrikan lirraka'a sai zamto ya riski wannan rak'ar wa tasqutu anhu qira'atul fatiha kuma karatun fatiha ya fadi gare shi wa tasqutu anhu qira'atul fatiha karatun fatiha ya fadi masa ya fadi gare shi mun ji hali na farko athaniyatu hali na biyu an yatayaqqana ya sami yaqinin cewar annal imama lalle liman ɗin rafa'a minar ruku'i ya ɗago daga ruku'u annal imama rafa'a minar ruku'i liman ɗin ya ɗago daga ruku'un qabla an yudrikahu fihi kafin ya riske shi a cikinsa qabla an yudrikahu ya riske shi shiwa ya riskiwa liman ɗin fihi a cikinsa shi me ruku'un muna tare? fatafutuhu raka'atu sai raka'a ta zama ta kubuce masa fatafutuhu ar-raka'a sai zama wannan raka'a ta kubuce masa tunda ya sami yaqinin me liman har ya dago daga ruku'u dan haka shi kuma kaga wannan guda biyun zasu zama me na ɗaya da na biyun kishe juna ne hannun riga suka yi na uku ko dai mutum ya samu wancan na farkon ko ya samu na biyu الثالثة hali na uku kuma shine an yashukka an yashukka yayi shakku yayi kokwanto Allah sa duk yadda muke hararo sallar ake a ido shine fa abin da zai zama kai saving a kokolor kana hararowa gashi nan ga kai ne ma kawai da ka dinga hararowa da kanka ga kanan ka samu liman yana ruku'u yaqinan kai kabbarar harama ka same shi a ruku'un kun yi ruku'u tare kuka dago ko kuma gashi nan wataran ka zo ka sami yaƙinin kafin ka tafi ruku'un har ya ɗago kai kabbara da ka tafi kana da yaƙinin har sai ya ɗago kafin kai ma ka tafi ruku'u a can ka samu sallar raka'ar a nan fa baka samu raka'ar ba ta kubuce maka to hali na uku shine an ya shukka mutum yayi shakku hal adraka al-imama fi ruku'ihi shin ya riski liman liman a ruku'insa hal adrakal imama fi ruku'ihi shin ya riski liman a cikin ruku'insa fayakunu mudrikal lirraka'ati sai ya zamo ya riski wannan raka'ar fayakunu mudrikan lirraka'ati ya zamto ya riski wannan raka'ar yana cikin wanda ya riski wannan raka'ar aw annal imama rafa'a min ruku'i ko kuma lalle liman din ya dago daga ruku'in qabla an yudrikahu kafin ya riski shi liman din fa fatathu rak'atu sai raka'a ta zamo ta kubuce masa kenan me da mu ce yana shakkun na ɗayan ne ya faru da shi ko kuma na biyun dan Allah muna tare fa in tarajjaha indahu ahadul amrayn idan ɗaya daga cikin al'amura biyun nan ya rinjaya gare shi fa'in tarajjaha indahu idan ya rinjaya gare shi a wurin same ahadul amraini ɗayan al'amura biyun nan amila bima tarajjaha sai ya yi aiki da abin da ya yi rinjayen ya samu misali rinjayen cewar tabbas ya samu liman a ruku'u kaga zai aiki da ya samu liman da a ruku'u ya samu sallah ko kuma ya samu tabbas liman fa ya riga ya ɗago to kaga zai aiki da me bai samu wannan raka'ar ba don Allah muna tare? fa'atamma alaihi salatahu sai ya cika sallarsa a kansa a kan me abin da ya yi rinjayen a wurinsa wa sallama kuma ya yi sallama wa sallam kuma ya yi me ya yi sallama kuma sajada lissahawi sannan ya yi sujada domin rafkanuwar wa sallama kuma ya yi sallama illa idza lam yafuthu shay'un min as-salati sai dai in ba wani abu da ya kubuce masa daga sallar illa idza lam yafuthu shay'un min as-salati sai dai in ba wani abu da ya kubuce masa daga sallar fa innahu la sujuda alaihi hina idhin to lalle babu sujada akansa a wannan lokacin tunda babu abin da ya kubuce masa wa illam yatarajjah indahu ahadul amrayn idan kuma ɗaya daga cikin al'amura bin bai yi rinjaye a wurinsa ba yana cikin kokwanton kenan amila bil yaqini sai ya aiki da yaqini me yaqinin wa huwa anna ruwaqata fatathu shine lalle raka'ar nan ta kubuce masa kawai gurin na ya fito za mu ɗauko wancan ko hadithin arba'una hadisin nan da ma yuribuka ila ma la yuribuk kaga idan ka dauki ka dauka kana kokontar raka'an nan ka same ta baka same ta ba sai ka dauka kawai ina ga kamar na same ta to da kai ta tafiya a kana gani haka ne amma idan ka dauka kawai ban same ta ba shikenan kai masa bulala waye shegen ka masa bulala ka kore shi yayi tafi a ɗari zai fice na'am fayutimu alaihi salatahu sai ya cika sallarsa a kansa akan me akan yaqinin da ya dauko shine ya dauko kasan wa yasjudu lis-sahwi kuma yayi sujada domin rabkan wanda yayi ta wannan waswasin qabla an yusallima kafin yayi sallama thumma yusallima thumma yusallim sannan sai yayi sallama sujuda wace qabli Allah ya samu na tare kamar da yadda malai dauko mana ya raba littafin gaba uku sabuban da suke jawo sujadar rafkano ana ga an gama kawo su kowa ko wanda ya rage duk ya gama kawo mana su malam sai ya ce fa'ida ga wata fa'ida fa'idatun fa'ida idza shakka fi salatihi idan yayi kokonto a cikin sallarsa shi waye mai sallah kenan fa'amila bil yaqini sai ya yi aiki da yaƙini tabbas kenan ko au bima tarajjaha indahu ko kuma abin da ya yi rinjaye a wurinsa hasba tafsilil mazkur gwargwadon fayyace wannan da aka ambata hasba tafsil gwargwadon fayyacewa ko bayanin da aka yi daki-daki din nan wanne al mazkur wanda aka ambata a baya thumma tabayyana lahu sannan sai ya bayyana masa cewar anna ma fa'alahu lalle abin da ya aikata shi dinnan mutabiqul lil waqi'a ya fadace da abin da yake aukuwa abin da yake daidai wa annahu la ziyadata fi salatihi wala wala naqasa wala naqasa la ziyadata fi salatihi wala me akan kofin din na dauri ba jayyid kana safata ma'anar canja da ta yi oke ba wasali la ziyadata fi salatihi wala naqsa babu ragi a sallarsa kuma babu babu kari kuma babu ragi in ka ce wala naqsa kuma bai rage ba wala naqas babu rage muna tare dan Allah gurin na ya fito yayi matukar fitowa na sai asa sul sukun wala naqas eh aka yi kamata la ziyadata fi salatihi wala naqsa babu ragi babu babu kari ba ragi la ziyadata babu kari wala naqasa da fataha kuma bai rage ba naqasa ya rage naqas rage eh gurin nan ne nake son gano ya fito yayi sallar ya zo yayi kokonto a ciki haka ne kawai sai ya aiki da abin da yake ganin shi ne masa daidai yanzu iya ganin bisa ya ƙini fa kaza ne tun da dai yana ta kokwanton kaza ko kaza kaza ko kaza kawai sai ya gina akan ya ƙini ko abin da ya zama masa ya fi rinjaye sai da ya idar da sallar kawai sai ta bayyana masa ai wannan kokwanton ma kawai shedan ne ya shigo masa da shi amma babu wani ƙarin da ya yi ko ragi ma kawai shegen ne ya so ya zo ya ɓata masa sallah ban san ko yana faruwa ba yakan zo akan kana kan da ya jeho ma wannan wasawasin kuma ba abin da ya faru a an sha ana sallafa liman bai rafkanuwa ba kaf mamu suna rike da cewar raka'a kaza aka yi amma wani kawai shi kuma sai Allah jeho masa rafkanuwa sai tunanin kai liman fa ya kuskure sai yi wa liman tasbihi liman da yakinin sai ya dara ce meye kaza ne ce shi fa iya ga kaza aka yi kuma duk masallacin a ce masa a'a ai ba kaza bane shine kawai yayi wannan me ko kuma a samu liman yayi kaf mamu kuma ba su ji kawai ba a yi hakan ba muna tare ko kuma liman yana da yaƙininsa amma mu kuma su samu wannan rudanin su hau tasbihi aidu yana faruwa suna ta tasbihi shi kuma yana nan akan yaƙinin ba abin da ya faru to kai ma za ka iya ba abin da ya faru ko ya je homa wasu wasi ya je homa shakku don allah muna tare wannan gaba ce fa shegen yana aiki a kanta da yawa fa ba a kan sallah ba ne a kan komai da komai ma na'am na ji kamar ya ce karya ne in ce bai taɓa jin wacce ta zazzagi uwar mijinta ba ko kawai bai taɓa ji ba baka taɓa ji ba don anan kake kawai ta ga nambar mace mijinta ya yi sabin nambar mamarsa kawai ta zo ta ga last call na mace ne ba ta san mamansa yake nufi ba sunan da ya sa ita a shirmanta ba za ka iya gaya wa mahaifiyarka irin wannan kalmomin na soyayya ba ba za ka iya rubu sebin nan ba ta da shi ba ba haka bane a kasar hausa ba za ka sa wa kanwar kafin my dear ba a kasar hausa a wayarka ko ka sa mamarka my dear ko my sweetheart mamarka ba za ka mata ba ba za ka yi wa kanwarka ba ballantana ta ga ka sa baby my babe ka sa wannan kanwarka uwa ɗaya uba ɗaya shi ke na he zama fitina ya zo ya sa mata shakku cewar me shaidan bai yi ba malam ko ina shiga yake yanzu dai muna tare a nan ya yi shakkun ya yi sallah ya ɗauki yaƙi ne kawai sai gano ashe ma ba komai da ya faru mala ya ce saƙaƙa anhu sujudu sahawi saƙaƙa anhu sujudu as-sahawi sujudar rabkano ta faɗi gare shi ta faɗi alal mashhuri a bisa magana da tafi shahara kuji an samu in an ce mafi shahara kenan akwai wasu ra'ayoyi kan akwai wasu maganganun alal mashhuri min al madhahibi a bisa maganar da tafi shahara tafi yawaita aka fi yau jinta a can aka ji ta a can a bisa mazhabobin malamanmu da suka tafi lizawali mujibi sujudi saboda gushewar abin da zai wajabta yin sujada menene shakkun to yanzu ya sami yaki ne babu mala ya ce wa huwa shakku shine shakkun kokwantan tunda kokwantan ya kauce yanzu dan haka sai mafiya yawan malaman mazhaba suke ganin ai shikenan babu sujudan rabkanwa kenan eh minal singular du ɗaya ne mazahib jam'i ko mazhab guda ɗaya alal mashhuri minal mazhabi bisa abin da ya fi shahara a mazhaba haka ne li zawali mujibi sujudi saboda gushewar abin da zai wajabta sujadar kar a gyara shi hakan ne wa huwa shakku shine kuma me kokwantan Allah ya sa muna tare amma gurin a fili yake a fili yake mala yace waqila aka ce ko kuma aka ce la yasqutu anhu bai fadi gare shi ba bai fadi masa ba me bai faɗi masa ba yin sujudar rafkanuwar bai ta faɗi ba a wata maganar kenan me yasa liyuraghima bihi shaytana don ya kifar da shaidan a ƙasa ya dulmiya hancin shaidan a ƙasa liyuraghima bihi shaitan don ya dilmiya hancin shaitan da wannan sujudu sahawin da zai yi a ƙasa don haka bai faɗi gare shi ba saboda yin ya ƙara kore shaitan kenan ya ƙara kunyata shaitan liƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa ɗazu wa in kana salla itmaman li arba'in in ya kasance yayi sallan a matsayin cika raka'a hudun ne kana ta targhiman li shaytan to wannan sujudu sahwin da su zamo kunyata shaydan ne dilmiya hancin shaydan ne a ƙasa wa li annahu adda juz'an min salatihi kuma domin shi ai yayi wani bangare na sallansa shakkan fihi yana mai kokonto a cikinsa wancan gabar da ya dan samu kokonton ai yanki ne a cikin sallar ya samu kokonton shine wali annahu domin shi kuma har ila yau adda ya bada bi ma'ana ya aikata juz'an min salatihi wani yanki na sallansa shakkan fihi yana mai kokonto a cikinsa hina ada'ihi yayin wannan yin wannan gabar yayin ba da wannan yankin na sallar tasa wa hadha huwa rajih mala yace wannan kuma shine abin da yafi rinjaye wa hadha huwa rajih wannan shine abin da yafi rinjaye an samu matsala fa na ban ji ba huwal a ai daban-daban akwai abin da yake shahara shahara in an ce abin da ya fi shahara ya fi yawaita shi ne ya fi yawaita yawaita daban rinjaye daban e yawaita daban rinjaye daban zai iya zama a can ka gani a can ka gani a can ka gani amma ga guda ɗaya can kuma shi bai yawaita ba bai fito fili ba amma kuma ya fi inganci ya fi kwaliti ban san ko muna tare ba a je a duba wannan manzumatul baikuniya za a ga ya faɗi ya yi magana akan mashhur hadisi mashhur akan samu hadisi mashhur ya fito ta can ya fito ta can ya waitarsa a bakin kuma ba shi yake mai da shi ingantacce ba musamman ma a yau za a iya ana faɗan magana ɗaya ka ji ta a can ka ji ta a can ka ji kuma ta ƙarya ce sai a samu guda ɗaya da ba ta yi yawo ba amma kuma ita ce gaskiyar ita ce daidai ɗin na'am Na'am, anan ma yana iya faruwa. Can kuma bayanai ne. Shi kenan. Shi ya fi shahara a mazhabar nan kuma saboda hadisin annabi ya kuma ƙara kawo shi ma bisa hasashen ai ya kawo wani ɓangare na sallar lokacin yana mai kokwanton shakku a cikin wani yanki na sallarsa to idan ya haka kaga ya ƙara yi wa shaidan bulala matsalar da nake ce an samu mani ba wannan bace wallahi na shirye yau da mu gama littafin ne kawai ba zata na so a yi me kace yanzu na ce na gama shirye yau da a gama ne kawai sai na ga da yawan da saura sai yanzu kamar ya ce a yi sallah kawai a karasa masu uziri kawai mun yafe musu oh, a daina gaggawa na gama shirewa daga yau ne sai Allah ya kai mu bayan sallah an ce azumi ya zo haka na ji an ci wallahi sa na yi kwaɗayin kawai mu gama shi mu tafi mu je mu shirya azumin an dai dawo an ƙara matsar azumin ba na so a takurawa azumi ne kasan wani abu baya son matsi kar a ƙara matsarsa ne subhanakallah akwai matsala yanzu karatun yau akwai matsala inda akwai ta fito eh yanzu mu yi sallar haimu tattauna ni dai na shirya a dawo eh misalu zalik misalin haka malam yace shakhsun yusalli mutun ne yake sallah fashakka fi raka'ati sai yayi kokonto a cikin raka'a ahiya thaniyatu am athalithatu ita ce ta biyu ko ta uku walam yatarajjah indahu ahadul amrayn daya daga cikin al'amura biyun kuma bai rinjaye a wurinsa ba faja'alaha thaniyata sai sanya ta a matsayin ta biyu wa atamma alaiha salatahu ya cika sallarsa a kanta thumma tabayyana lahu sai ta bayyana masa cewar annaha hiya thaniyatu fil waqi' cewar lalle fa ita ce ta bin ma a bisa zahirin abun fala sujuda alaihi babu sujada akan sa'alal mashhuri min al madhhabi bayan ya fassara mana a bisa abin da yafi shahara wa alaihi sujudu qabla salami amma kuma akwai sujada a kansa kafin sallama alal qawli thani a bisa magana ta biyin wace tafi me arrajih din ko allazi rajjahnahu wanda muka rinjayar da ita nan shine karshen darasi na nawa na shida ta inda a dawo sai ya zama mu karasa na bakwai subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum